أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا لتني ترق وطن شعبان هجرة تدبو ديدة دليه دا أربعين دي بيار daidai da sha tara ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Alhamdulillahi a wannan littafi mai albarka littafin ruhul adabi na mulan mushewu Ibrahim radiyallahu anhu kamar yadda yan uwa aka sani an karanta shi a wani lokaci baya to kuma yanzu yan uwa suka ce suna bukata a ƙara maimaita karanta shi domin kuma ya zama ana ɗauka saboda ƙara maimaita ji gwargwadon yadda Allah ya so to littafi na shehu Ibrahim ne duka dai baki daya su ina littafai da muke karantawa muna karanta su ne cikin kwatanta abin da muka fahimta daga gurin malamai to shi kawo maganganun littattafai na kowace irin malami ma in ka zo kana karantawa kana karantawa ne gwargwadon abin da Allah ya sa ka riska ka fahimta ka ji gurin malamai gobe kuma littattafan maulama shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala suke da ma'anoni masu zurfi to da haka soyayyar su ke jan mu zuwa ga yin bin irin hanyar su ko bisa la'akari da abin da muka ji shi gurin malaman mu da kuma abin da Allah ya sa muka fahimta din a tare da haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Hadhihi al-qasidatu lil qudbar rabbani wal gaus samadani. Wannan kasida ce ta kudubin ubangiji. Eh gausi eh as-samdani na Allah wal arifir rabbani kuma arifi na ubangiji masanan Allah wa khalifatan Sheikh al-Khatam Tijani kuma khalifa bisa ga hakikanin al'amari na shehin mu al-Khatamul Makatum eh malamu shehu tijjani shine shehu ibrahim ba alhaji ibrahim bin alhaji abdullahi sunansa kenan alhaji ibrahim dan alhaji abdullahi alkaulahi mutumin kaulaha at-tijjani dan rika shehu tijjani radiyallahu anhu da raballahu bihi Allah ya laddafa masa ya rama salidifi bijahi sayyidil anami saboda alfarmar shugaban talikai sayyidil anbiya wal mursalina saboda alfarmar shugaban annabawa da manzanni amin amma ha fadilatu shaykh radiyallahu anhu ulamu shi Ibrahim ya samu wannan littafi suna ruhul adabi sunansa kenan ruhi na ladabi ruhi na ladabi lima hawahu saboda abin da littafin ya tare min hikamin na daga hikinkimu da ke cikin sa wa adabin da kuma ladabi ruhul adabi saboda shi ladabi da shi ne ake samun dukkan abin da ake nema a cikin Allah ga baki daya duk abin da mutum ke so a cikin sha'anin Allah to yana samun yanayi da ladabi mai kyau wahiya ga littafin kamar haka يقول إبراهيم نجل الهاجي موقع عبد الإلهي بدلنا الوهاجي بماه بسم الله ثم الحمد لله بالتول العظيم المجد نسيات مني إلى إخواني ولتمسكوا طريقة التجاني سليم بعد القدل والرضوان والسجد بالسنة والفرقان ولازم لازم في طريقي بذا ينال الروح بالتحقيق فلست في آخذ طريق تربه إلا إذا كنت دواما تسلهه مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المؤتبرة معزما لأهله جميعا لا سيما الكاسة تكون مطيعا إذا شرعت في ابتكار الورد فلازم الآداب قدر الحد تعدهم في ظاهر وباطن به يرقى المرء للموادن الحمد لله ولم شي ابراهيم ya fara da cewa yaqulu ibrahimu ibrahimu yana fada ko ka ce ibrahimu najlu alhaji abdullahi ɗan alhaji Abdullahi shi ne Abdullahi ɗan. Ya ƙulu yana faɗa. Badari na farin watan nan namu shi alhaji Abdullahi kenan ba? Ibrahimu, Najiru alhaji Abdullahi, badari na shi Alhaji Abdullahi Badar na farin watan nan namu alwahaji ne yawan haske to Ibrahimu ɗansa ya ƙulu yana faɗa yace min ba da bismillahi bayan farawa da bismillah thumma alhamdulillahi sannan godiya ta tabbata ga Allah an yi bismillah an yi fatiha kenan ko yace zai dauli ma'abocin baiwa Allah ma'abocin baiwa ma'abocin yawan kyauta da baye baye azimil masjidi mai girman baiwa mai girman mai girma wanda yake madaukaki eh mai girma madaukaki yace wannan littafi nasihatun minni nasiha ce daga gare ni ni Ibrahimu ila ihwani zuwa ga ƴan uwana nasiha da nake muku ita ce fal tumsiku dariqatat tijani ku yi riko da dariqa shehu tijani malam a rike dariqa shehu tijani mutum irin molon mu shehu ibrahim ai ya isa karama shehu tijani ya isa karama shehu tijani ko da a cikin dariqar tijaniya ba kowa kowa ya ce bai yadda ba sai gingime min mutum irin maulanmu Shehu Ibrahim. Sai ya ce, Ni Ubangida na Shehu Tijani, na bi shi ɗan ɗari ƙasa ne ni, ai magana ta ƙari ai. Eh, ai ba wani girma da kake da shi da zaka shigo cikin ɗariƙar Tijjaniya, ka ji kai ba dama ne, mu ne muka kumbala ɗariƙa ƙarya kake. Shehu Ibrahim ma na cikinta. Sai kaka. Saboda haka wannan shi kadai a cikin ɗariƙa a ce duk duniya tun da ake ɗariƙar tijjaniya kowa bai karɓa ba shi kaɗai an sa gurin shehu tijjani to ta cika billahi lazi ta cika ya yi haka sai Allah ya mana alfarma yi to ku ma sakara buci ku shigo ku samu daraja ku shigo ku bi shehu tijjani ku bi shehu ibrahim ku gane yadda ake nihi da lamarin shehu tijjani to shine ne yake gaya mana fal tumsuku ɗariƙar tijjani ku riƙe ku riƙe eh ku rike dariƙar shehu tijjani eh kamar an ce to shehu wannan magana ko me dalilin ta yace yi mana dariƙa mahadul fadali dariƙa ce ta tsantsar falalan Allah ai mala idan ka tsaya ka lura da abubuwan da ke cikin dariƙa na falaloli da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi tijjani alƙawarin su da manonin nan da abubuwa da abubuwa na nan da na san lahira da na kabari da na suko barza da na zaka ga wannan in ka kalli aikin da aka ce a yi da ƙa'idojin da ake so a kiyaye sai ka ga to ai malam wannan kawai dai rahama ta falala ce ta Allah shi ko abu in yazo ta kofar falala to ba a magana cikin shi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil shikenan kawai in abu ya zama wannan abun falala ne na Allah to babu mai zance da kuma zai zo ya saka baki ciki na ruwan shi ai Allah aka ce falala kuma ta Allah ce to ba shi zai yadda ya so ba an gane wannan dariƙa mahalar fazali warjuwani da kuma yardan Allah sai wanda Allah ya so ya yarda ya zaɓe shi yake bari ya shiga dariƙar tijjaniya sai wanda Allah ya so so da ka kai da ka bude ido kanka a cikin dariƙa goje ma Allah kada ka shagalta da faɗa da wanda kuma shi bai yi kai ka hana shi yayi kai ya kai kai aikata alheri ga kowa kyautata mu kowa zato tsaya kan lamarin shehu tijjani bi Allah da gaskiya ka aikata alheri ka gode ma Allah kai ta kallon ni'imomin da Allah ya maka kana gode mishi zai ta ƙara maka za ka yi ta ƙara wa hawa yawwa ussisa sannan ita dariƙar tijjaniya nan an assasa ta ne an gina ta bis sunnati da hadisan manzon Allah wal qur'ani da alqur'ani babu wani abu a cikin dariƙar maulon shehu tijjani face lamarin Allah lamarin manzon Allah idza qulta hal zal wurdu nahji muhammadin aqulu na'am wurdi li nailu safai ko wa ma fihi zikru shay'i aw zikru ghayri aw zikru ghayrihi wurdi ja'il abdi ayni tawai ko ita in an tambaye ni wai wannan wurdi naka ya kai malaumi shi Ibrahim wannan dari wai tafarkin shugaba ne yace kwarai ma kuwa tafarki ne na samun tsarkin zuciya a cikin ta babu ambaton shehu tijjani ko ambaton waninsa a cikin ɗariƙan nan tawa akwai maganin cutar bawa haƙiƙa original ɗin magani cutar bawa mafi muni ita ce cutar da likita ga ta ya gatta a zahiri ya ga illarta amma bai iya operation ya cire ta cutar zuciya gaba da hasada da bakin ciki da kyashi da mugunta da jin haushi da keta da mugun hali hmm? yanzu nan ma hi'a mamun likitan shi ma hi'a mai mugun hali ya zo wucewa ta ɗiye shi iri iri cuta sai a zuci take kuma ba zai iya operation ya hidda ta ba an fi karfin shi nan wajen na ya sai ku sai sai maulama shi wuce an gane ya an ga gurin maulama shi wuce to shine nan yake gaya mana an assasa ta ne akan alqur'ani da hadisan manzon Allah babu wani abu a cikin ta sai wannan duk wani abu da ka gani a cikin dariƙa ko dai ka sani ko baka sani ba yana da alaka da sunnar manzon Allah da alqur'ani in baka sani ba kuma kaga abin a dariƙa kuma an tabbatar maka dariƙa ne bincika wanda ya sani zai gaya maka asalin abin a sunna ko a qur'ani saboda haka in ka ga wasa a gurin mai wasa ya danganta kanshi da ɗariƙa aka ce ba haka ake yi ba wannan ba haka bane ba kuma ba yau aka fara mutum ya jingina kanshi da wasu mutane masu mutunci kuma ya wani abu ba daidai ba musuluncin ma sun ce su musulmai ne kuma suka ce amma su ba za su yi sallah musuluncin ma gaba ɗaya Allah ma munafikai da suka so su ga wata taga taga ba sai suka ce sun yi imani da Allah ba amma su ba su yarda da shugaba saboda sun raina Allah wannan raina Allah ne kamar Allah zaka ce maka yi imani da shi amma ai bai ba ruwan Allah da kai in baka yi da manzo Allah ba ko Allah shi to ƙarya kuke yi ba ku isa ba ka san su munafikai a haukar su su sun yi da Allah ba amma ba su yi da shugaba alaihi salatu wasallam Allah ya ce to ku din me kuma isa wutan ma tan ƙurya zan sa ku tunda ba ku da mutunci in kuna neman zaman lafiya ko ba masoyi sannan ne zan fahimce ku to musulun to duk haka abin yake sai ka ga to saboda haka in ka ga wasa ba cikin lamarin shiwo bane ba babu wasa a lamarin shehu babu wasa walazimu lazimin zai ɗariƙi so yake to ina gaya muku ne har yau ku lazumci lazimai azkar lazimai na wannan ɗariƙa lazimin saye lazimin yamma wazifa da zikirin juma'a yake ne ku lazumci ne laziman ɗariƙa ko su ne lazimai na ɗariƙa lazimin saye lazimin yamma wazifa da zikirin juma'a kaga dai an yi maganar lazimi a nan gurin ko to za mu je gaba yace to ku lazumci lazimai na wannan ɗariƙa biza da wannan ne da yin haka ne yunalun ribuhu ake mutum yake samun riba bisa hakiki bisa ga tabbacin al'amari bisa ga sakankancewa in mutum ya kiyaye lazumin shi ya kiyaye wazifansa a jam'i ya kiyaye zikirin juma'ansa a jam'i to shi kenan kawai tafiyan sauran Allah ne zai ta tafi da shi yamana Allah ne zai ta tafi da shi eh zai ta samun abubuwa na alherai zai ta samun su asararu na dariƙa zai ta fahimtar lamarin Allah zai samu sabati kuma zai samu tamke ne yace falaisa fi akazi tariqi tarbahu falaisa tarbahu ba za ka taba samun cin riba ba fi akazi tariqi a cikin an sa tariqa illa idza kunta dawama shi dai idan ka zama ka dawama shi yasa zaka ga daga cikin sharadan tariqa guda uku da ba da, suke na farko ba a farawa a bari kaga dawama kenan ba a farawa a bari shine abu na farko ba a farawa a bari ba a haɗawa da wata ba a zuwa ziyarar wani wali manyan sharɗa uku da in mutum ya saba an masa salbi ya fita an kore shi ko to shi yasa ce mana nan gurin ba za ka taɓa samun cin riba ba bisa ga tabbacin riba illa idza kunta dawaman sai idan ka zama ka kasance ka dawwama cikin ɗariƙai to in ka kai haka ka dawwama to tasluhu zaka gyaru zaka zama mutumin kirki zaka zama na Allah yanzu an sa ka gani ka dawwama ka kiyaye sharuɗan ka gani ya za ku ƙare da zuciyarka za ka rika samun rinjaye akan nan su albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mukammilan shurudahu kana ne cikawa sharuɗan nan na dariƙa ya zama kana cika sharuɗanta almuqarrara waɗanda suke ababen tabbatarwa sharuɗanta da aka tabbatar din nan ko kana mai cika su sharuɗan ba a farawa a bari ba a haɗawa da wata ba a zuwa ziyarar wani wali a kula da sallah a kan lokaci cikin jam'i gwargwadon iko a so shehu tijjani a so ƴan uwa tijjanawa a bi iyaye a zanna da ƴan uwa lafiya duka waɗannan dai guda ishirin da kusan tara ko to mutum ya bibiye su ya kiyaye sannan kuma sharuɗan da ke jikin lazumi da wazifa da zikirin juma'a ai alwala a natsu a zanna zama irin na sallah a riƙe carbi ana irgawa cikin natsuwa da huluri da halarto shehu tijjani radiyallahu anhu da halarto ma'anonin abin da ake karantawa a karan to duka wa'annan dai da mun saba karanta su a littafin to a kiyaye a kiyaye muqarrara kenan mukabidan adabuhu kana ne gogayya mukabidan kenan kana ne gogayya da adabahu nudubban da ke cikin dariqa nudubba al-mu'tabara ababan lura ya zama duk abin da za a yi mutum a yi shi a ladabi mun karanta a karatunmu karatukanmu na baya ko yadda ma mai ake nihi da ladabin ga yadda mutum zai ladabi shi akan kansa ga ladabin da zai ma kansa ga da zai ladabi tsakaninsa da shehinsa ga da zai ladabi tsakaninsa da ƴan uwansa tijjanawa ko da mun karanta to a kula a kiyaye mu'azzaman ko mu'azziman li ahlihi kana mai girmamawa li ahlihi ga ma'abotan tsarika shehu tijjani ma'abota wurin shehu tijjani jami'an baki ɗayansu ya zama duk inda ka ga ɗan ɗariƙa ka so shi ka girmama shi ka zanna da shi lafiya kada ka yadda kai ɗariƙa kun ga daga cikin babu fi ba'ad ma yuwaddi ila salbu na cikin shamsiyatul ikhwan mun karanta ko mafi girman abin da ke jawo wa mutum salbu cutar ƴan uwansa ƴan ɗariƙa ka ji tsoron yin ɗariƙar tijjaniya kana ɗan ƙulla ƴan shegantaku da ƴan makirce makirce da ƴan taɗiye taɗiye bari har kai ga yan jehe-jehe tsakanin da dan uwanka kuma dan dariƙa ko ɗan ƙulle-ƙullen sharri ko ku ban mu za mu iya da shi kai kul ko kai aka taɓa ma ƴaƴa ba za ka yadda ba ka taɓa ma shehu tijjani ƴaƴa wallahi ba zai yadda ba ka kiyaye wallahi da ka cuci dan dariƙa ba baban shi da ya haife shi malam wani shehu tijjani za ka kalla billahi lazi ka kiyaye billahi lazi sai ya kifar da kai in kuma aka so a yi ma kifar wanda ba za ka tashi ba shine a kifar da kai ta inda ba za ka gane an kai ka ƙasa ba wallahi wallahi a zara cikawa da imani ga mutum a tsiyata shi kuma a bashi kuɗi billahi lazi a tsiyata shi sai a tura mai kuɗi kawai sai tsiya ta wuce mutum ya mutu a banza ko to saboda haka mutum ya kiyaye wannan shi wuce janar jala na gaya mana mu kiyaye haƙoƙin ƴan uwa duk wanda Allah ya jarabta da wulaƙantar da haƙoƙin ƴan uwa to Allah zai jarabce shi da wulaƙantar da haƙoƙan Allah wanda Allah ya jarabta da wulaƙantar da haƙoƙan Allah zai cika bashi da imani kuma an zo duniya a banza kenan in an koma ba imani ai ba a koma a sa'a ba saboda haka kar ka yadda a rika cutar dan dariƙa da kai ko kai an cuce ka wallahi ka karama kai haƙuri kai haƙuri da lamir zai shati jami'a fasbiru ai haƙuri kar ka yadda mugu mai cuta ya koya maka rama cuta ga macuci ba illa ne ba ƙarya ne illa ne mana bahaushe bai hudu gaskiya ba nan gurin rama cuta ga macuci ba akwai illa ma irin wannan ya cuce ka lamba goma kai kuma ka zo ga ya bahaushe na da wani hadisin nashi ramo gayya ta ta gayya zahi da ya gaura ma mari kai da ka gaura mai mari he da ya ga wutan lahira kai kuma ko juwa baka gani ba shi ya ce he da ya hango wutan lahira yanzu waye mugu cikin ku in an auna marin da ya ma lamba goma kai kuma ka mai mari lamba saba'in wai ma ya hango tun lahira ya kai lamba ɗari ko wai yara suka ce wai wai haida ya hango ta gauri ba san lahira ka gani to saboda haka dai abinda muke nufi mu kula da kanmu wallahi wallahi karka yadda to shi tafi rintsi wallahi karka yadda ka cuci mutane wannan na daga cikin abin da yake hallaka mutane cutar jama'a ba bare ka cuci almajiran shehu tijani to wallahi mutum ya samu matsala babban matsala wallahi mu'azziman li ahliha li ahlihi jami'a a girma masu kai in kaga dan dariƙa ka so shi in ya cuce ka ka ce to Allahu akbar dama na tantance cuce ni to shikenan na yahe bari in gudu ka ƙara gaba kawai ka tafi kai ta kanka kai ta kanka kaka iya mai da zance daga mai da zancen nan in an zo an ganku cewa an ganka da kai da shi kuna faɗa ka san babban matsalar faɗa a duniya babban matsalar jan hakuri yanzu wani ya gaura ma mari ka juyo za ka rama kafin karama ya ƙara kiba mamari kana ƙoƙarin karama ya ƙara naɗa mamari kaga ya mare ka so uku ko to idan an zo saboda kana ƙoƙarin karama cewa za a yi an gan ka kai da shi kuna wada kuma tsakani da Allah ba wada kuke mamarin kifa mamari yake ta yi ka fahimta saboda haka mu kula da wannan la siyamal qasatu shi wai ce balle kuma fa ke bantattun cikin su balle ke bantattu a cikin yan dariƙai waɗanda suke suke da wani wani daraja a cikin sha'anin ɗariƙa ɗin irin muƙaddamai irin shehanai irin halifofi na shehu tijjani to mutum ya kirin masu shehu ce kun muɗi'a ka zama mai biyayya a gare su ka zama mai biyayya a gare su shi yanzu wannan littafin na minti ishirin ishirin ɗin zamu riƙa kamar yadda muke yin sauran talatin ya yi yawa ai ɗan jin dai dan kaɗan kaɗan ana ji kaɗan kaɗan ya yi daɗi ko ashirin din yayi ko to bari mu kai karshe nan yace idza sara'ata fi dhikaril wurdi idan ka hadu yayin da ka hadu a cikin ambatan wuridi wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir ko to shi nan fiddi karin wurji a cikin ambatan wurji in ka haɗu ka fara to falazimul adaba kalzumci na dubba kadarar hajji gwargwadon gwargwadon gwargwadon iyaka gwargwadon kokarinka gwargwadon damar da ka samu kai bakin kokarinka ta'adduban kai ladabi fi zahiran a zahirinka wa baɗinin da baɗininka bihi da ladabi ne yuraqal mar'u mutum yake hawa lil mawadini zuwa ga matakai na darajoji zuwa tafiya cikin Allah da ladabi ne ake hawa zuwa gare su alhamdulillah wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما